إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له أبداً أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عباد الله الخطبة اليوم على شكر نعمة الله علينا المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة خلقه نطفة في رحم أمه وتسايره إلى أن يلقى ربه عز وجل فيشكر الله تعالى عليها بلسانه بحمده والثناء عليه بما هو أهله وبجواريه بتسخيرها في طاعته فيكون هذا أدبا منه مع الله تعالى إذ ليس من الأدب في شيء ككفران النعم وجهود فضل المنعم والتنكير له والإحسانه وإنعامه وذلك لأدلة الكتاب ومن الشكر تعالى التحدث بما أنعم علينا بالقول والعمل في القول أن نقول الحمد لله على, وجد على ما وجدنا في قليل وكثير وفي العمل إيتاء حق الله تعالى والإساءة على الأهل والصدقات التطوع وغير ذلك ومن الكفر بالله تعالى في القول التقليل بما وجد وفي العمل منع الزكاة وإتيان المعاصي ومن بلاء كفر نعمة الله تعالى يسبب الجوع والخوف ويسبب عذاب الشديد وذلك لأدلة الكتاب والسنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء دينك وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه bayan haka hutubar ta yau tana magana ne akan godiya wa Allah subhanahu ta'ala akan ni'imar da ya mana gode wa ni'imar Allah lallai musulmi ya duba ya gani tattare da ubangiji subhanahu wa ta'ala dangane da abin da ya masa na ni'imomi wadda ba za su kirgu ba in aka ce ka ƙididdige ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ma ba za ta ƙididdigu ba lallai yana da kyau lallai mutum ya kula in ya ce zai ƙirga ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya masa tun daga lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halice shi yana mani a cikin mahaifiyarsa har zuwa lokacin da yake gudana a yanzu a rayuwarsa har zuwa ya kai ga saduwa da Allah maɗaukakin sarki idan ɗan adam ya ce dai ƙididdige wa'annan ni'imomin ba za su ƙididdigu ba ba su lissafuwa ba su ƙididdiguwa to saboda haka kuwa ya zama wajibi akan bawa ko ya zama wajibi akan musulmi ya gode wa Allah maɗaukakin sarki da harshensa wajen yi masa godiya da kuma yabo ga Allah maɗaukakin sarki dangane da abin da yake dama na Allah maɗaukakin sarki dole ne mutum ya gode wa Allah da yabo gare shi da kuma wajen gode wa Allah da gabansa wato mu zo muna gode wa Allah ta hanyar gabai akan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya mana shine wajen wajen sake su da horar da su cikin yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ka lankwasa gaɓoɓinka ka yi ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a to hakan kuma sai ya zamto kame da abin ya zama ɗabi'arka ya zama ladabi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki lalle yana da kyau ɗan adam ya duba ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya masa ya gode wa Allah akan wannan ni'ima ɗin yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi ka mutum bai yi ka dabbobi ba ba laifin komai awaki suka yi ko shanu ko kaji suka yi Allah ya su haka ba mutum ya kama su ya dirtsa ya yanka ya gasa ya ci haka ya ga dama to da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya yi ka mutum kaɗai ashe Allah maɗaukakin sarki ko anan ka gode wa Allah domin da sa yake kana kallo za a kama ka akai kwata a yanka kuma duk ƙarfinka sai ya horar da ɗan adam ya ba shi dama a kanka kaga ƙaramin mutum ya kama sa ko ƙaramin yaro he da ya juya shi duk girmansa da zai ja tunga idan mutum biyu suka bi ko uku da su tarkace shi su ɗaure shi in ma a mota ne a cilla shi a mota da Allah ya ga dama sai ka kare duk sanyin nan kana na a waje ko yi ka jaki a lauta ma kaya a tabi lulu da ka loro ma buhun dawa ka gangaro gunda mutum ba zai iya gangarowa da shi ba Allah maɗaukakin sarki kaɗai idan muka kalli wannan ni'ima da mana ya isa mu gode masa to lallai dole mu gode wa Allah domin baya daga cikin ladabi shine mutum ya zamto yana bijirewa ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya masa kafircewa ni'imar Allah maɗaukakin sarki da jayayya da falalar wadda ya yi ni'imar wannan abu ne wadda babu kama da su wajen kafirci saboda ka yana da kyau mu gode Allah maɗaukakin sarki akan ni'imar da ya mana kada mu zamto masu jayayya da wannan wadda ya mana wannan ni'ima kada mu zamto masu musantawa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma rashin kyautatawa lallai wajibi ne mu zamto muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da kuma jinjina ga ni'imar da ya mana idan muka yi haka shine Allah maɗaukakin sarki zai sake ƙara mana wata kamar yadda ya faɗa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kun samu na ni'ima da yake tattare da ku daga wajen Allah ne thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'aru sa'annan idan ma wata cuta ta same mu dai zuwa ga Allah muke komawa ga Allah muke kai kuka muna roƙon iyaye mana amma sai ka ga wasu daga cikin mutane kuma duk da wannan abin sai ga sun koma suna kafirce Allah shi na lace sun ma idza kashafa durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yushriku sai ga idan Allah madaukakin sarki yayi wannan cuta da take damu muka kira Allah sai ga wasu kama suna kafirce mu Allah madaukakin sarki suna yi masa shirka liyakfuru bima atahum dan su bujire su kafirce ma Allah akan abin da ya ba su lallai duk da Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima ya bashi abu to ya gode wa Allah ka gode wa Allah akan ni'ima da Allah ya ma akan amfanin da ka noma ka gode wa Allah ka rike abu a hannu ka dawo da shi a abin hawa to lallai mu gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima da ya mana idan muka kalli rayuwar muka kwamanta da rayuwar sahabbai fa mun fi su cikin ni'ima sosai akwai sahabin da har yayi rayuwarsa ya gama wani sai shekara biyar da riga ɗaya amma mu yanzu ko an ce ware baya da riga ba za ka kasa kallonsa da kala hudu ko uku yana canja ba ko sun yi fedi amma sahabai akwai wanda in ta yage ma baya da za ta dunku sai dai a kulle kuma haka ba su bujire wa ni'imar Allah ba idan ana baka rayuwarsu sai abin ya baka sha'awa to bare mu muna cikin ni'ima yana da kyau lallai mu gode wa Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki yake cewa masu bijire wa ni'imar Allah ce fatamatta fa sawfa ta'lamu ni'ima dai Allah ya bayar ya hore ta wa arna da ma musulmai da mujirmai da salihai sai Allah ce to ku ji daɗin rayuwar duniyar amma fa da sannu da ku sani duk wanda ya ba daidai ba duk wanda ya bijire wa ni'imar Allah Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima sai ya canja wannan ni'imar ta bashi damar saban Allah saboda yana da dukiya bari ya je ya yi zina saboda yana da dukiya bari ya gayyaci fati saboda ya samu dukiya bari ya yi ƙara'i Allah saka shugaban karamar kuma da kai ta bangaren fati kan ya murkushe mana wannan da kaɗan abin da ya shafi garaya ko amma kaga wasu na ji labari wai za su ƙetara kasar jiga su je su yi ƙara'insu su dawo to amma dai tun da dai ba a nan bane alhamdulillah yara ƙanana ba su gani ba kuma su shirya ansa da za su gaya wa Allah masu irin wannan tunanin da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake gaya mana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za mu kididdige ni'imar Allah maɗaukakin sarki ba za mu iya kirgawa ba da da mu ce za mu kirga din ba mu isa mu kididdige ta ba balle ta na mu kirga sai Allah ce innal insana lazalumun kafar lallai dan adam mutum ya kasance mai zaluntar kansa ne mai bujirewa Allah madaukakin sarki ne to kar mu zama cikin masu bujirewa Allah da kuma faɗin sa da yake cewa fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfur Allah madaukakin sarki ke cewa ku tuna da ni shi ma zai tuna da ta'arraf ila Allah fi rakhai ya rufuka me fi shiddat ka san Allah a yayin da kake cikin ni'ima ka tuna da Allah idan Allah madaukakin sarki ya ma ni'ima tuna da shi a lokacin da kake cikin ni'ima ma'ana ka yi amfani da ni'imar ka wajen yi wa Allah biyayya ta lafiya ya baka hore da ita wajen aiki wa Allah madaukakin sarki bauta na gaba na kuɗi Allah ya baka sanya ta wajen yi wa Allah madaukakin sarki aiki na wanda ake yi da kuɗi to yayin da ka shiga tsanani yayin da wuya ta zo shi kuma Allah madaukakin sarki zai dafa ma amma Allah ya ma ni'ima sai ka bijire masa kuma daga bayan ka bijire masa kuma da wuya ta zo ka ce zaka koma kai kana ga inda zuciya irin ta mutum ne ko sauraron ka ma zai to lallai mu yi wa kanmu tanadi tun kafin wani lokaci da dai zo mu kula lallai da ni'imar da Allah mana kar mu yi albazaranci da ita mu saka hankali kun ga idan muka kula bare da kaka'a dawa an sai ta nawa talatin da biyar ma shi ne mafi karashin farashin ƙasa ko yanzu da kaka'a nawa ake sayan dawa dubu saba'in ina nufin dubu ai bare talatin da biyar biyar aka sayi buhun dawar da kaka'a daga baya ta tura ta koma arba'in to bana bakar ka manta da hamsin da biyar ta fara na taje saba'in tamanin mako? to yana da kyau mai hattara shinkafa bara an fara sayanta daga ashirin da biyar sai bana da ina ta fara da hamsin ta fara yanzu ta tafi sittin da wani abu shinkafa an ka ɗora ta akwai wata tana fin sittin kuma mu kalli abin da muka noma din ina yake to wallahi mu kiyaye Allah maɗaukakin sarki kafin ya ƙare mu zo mu ta kiran sai ki sauraron mu kafin mu zo mu roƙe shi ya ki sauraron mu lallai mu kula da wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce washkuruli wala takfuru ku kuma gode mini kada ku kafirce kenan kin gode wa Allah maɗaukakin sarki kafirci ne kin sarrafa abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ta hanyar halas kafirci ne wa Allah ka yana daga cikin godiya wa Allah maɗaukakin sarki shine ka bayyana ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya maka ta wajen magana da kuma aiki a wajen magana shine ka yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya ka ce ka gode wa Allah akan abin da ka samu kaɗan ne ko me yawa ba tare da kana ɗan kaza na samu ba ne duk abu kaza nan sai kaza na samu a wajen aiki kuma yadda za mu gode wa Allah a aiki shine mu cire haƙƙin Allah maɗaukakin sarki mu cire haƙƙi na Allah maɗaukakin sarki da ya ɗora mana akan abin da muka samu mu cire haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana akan abin da muka samu akwai me akwai ta hanyar da mu saka wannan duke ta yadda Allah ya ce mu yi amfani da ita wa kanmu mu yi wa iyalanmu mu yi wa ƴan uwanmu mu yi wa sauran al'ummar musulmi mu yi wa musulunci aiki da ita wannan shine mun sanya wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya mana mun bayar da shi ta kyau shine wajen me wajen yalwata wa iyalanmu da kuma abokananmu da kuma yawan sadakoki na taɗawwa'i da makamantansu wannan su Allah maɗaukakin sarki yake nufi da mu gode masa ɗin akan ni'imomin da ya mana daga kuma cikin kafircewa Allah maɗaukakin sarki cikin magana shine mutum ya kalilanta abin ya ce ɗan kaza ma na samu fa sai kaɗai kaza dona daga cikin bijirewa ga ni'imar Allah maɗaukacin sarki a wajen aiki kuma wanda yake kai ga mutum kafircewa ni'imar Allah matakin farko shine kin fidda zakkar amfanin abin da mutum ya samu ka samu zakka ka samu amfanin da ya kai zakka ka ki cire zakka to wannan kafircewa Allah ne kafircewa ga Allah ne kuma Allah ya kira su ma mushrikai wanda ba sa cire zakka yace fawailun lil mushrikin wailun lil mushrikin yace ko zazzaban kogin azaban nan na wailun wani kwarin azaba ne a cikin wuta jahannama Allah ya ce ya tabbata ga mushrikai kamar mun tambayi Allah su ya mushrikai ya ubangiji yace alladina la yutuna zakka su ne waɗanda ba sa ba da zakka wanda ba ya ba da zakka mushriki ne kuma wailun tana jiransa wadda wutar jahannama kanta tana neman tsari daga wailun saboda haka mu yi kokari duk abin da muka noma mu cire zakarsa shine zaman lafiyar mu ga Allah shine zaman lafiyar mu a duniya da kuma zai kewa saban Allah iri iri wato wannan duk yana daga cikin kafircewa Allah madaukakin sarki shine a aikace ka ci gaba da aikata sabo ina ka fito sabo ina zaka je zaka je sabo zaka sata zina caca shan giya saboda ka samu kuɗi ku kalli yanzu yadda caca ta zama ruwan dare matasan mu sun kama caca na ne jabet ko Allah sauri dona daga cikin kafircewa wa Allah maɗaukakin sarki daga cikin bala'in kafircewa ni'imar Allah maɗaukakin sarki da yake sababawa a samu shine Allah maɗaukakin sarki yana ɗora wa al'ummar nan yunwa. Allah maɗaukakin sarki yakan jarrabu wannan al'ummar da tsoro, tsoro iri-iri daga fannin ‘yan ta'adda, daga fannin ‘yan abokan gaba daban-daban. Allah maɗaukakin sarki haka ya faɗa, wa baraballahu matsalan ƙaryatan kanin aminatan mutuma'inna. Allah ya buga misalin wani gari. wadda wannan alƙarya ta kasance mai nutsuwa tana cikin aminci ba wani birkici ba ta tunanin wani abu sai dai labarin ma za ta dinga ji a waje ta ji a can wata ƙasa nesa a ce bam ya tashi 'yan ta'adda sun yi kaza a ce 'yan kaza sun sace kaza 'yan sace-sace Allah ya ce wannan ƙaryar da labari take ji ta kasance a nutse ya ti harisu ha ragadan arzikinta yana zuwa a yalwale min kulli makanin ta kowanne guri da tana cikin wannan dama fa kafarat bi an'umillah sai ta bujire wa ni'imar Allah sai ta samu wannan dukiya da zaman lafiyar sai ta ci gaba da saban Allah ta kai can ta koma can fa azaqa Allahu libasal ju sai ku Allah madaukakin sarki ya dandana mata ya sanya mata riga ta yunwa da a kasan nan ya muke da wallahi sai dai mu ji ana labarin 'yan ta'adda a wasu ƙasashen da labari muke ji amma tun ana jin labari har ya faɗo ƙasar mu kuma bijirewa ni'imar Allah madaukakin sarki ne yana sabbaba shi to Allah madaukakin sarki ya ce sai ya sanya mata wannan walkofi da tsoro ga yunwa ga tsoro ga shi mudu ta haɗu mana biyu har yanzu yunwar bata tafi ba kuma tsoron bai ƙare ba sai an gama wannan kaji wannan ya bullo kar ka ɗauka zaluntar al'ummar Allah Allah sai ya ce a'a bima kanu yasna'una an yi musu haka ne saboda abin da suka sunce suna aikatawa haka yake a suratul nahl sannan yana sabbaba azaba wacce take mai radadi mai tsananin gaske yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah shelanta mana in muka gode zai mana ƙari akan ni'imar da ya mana wala in kafartum inna azabi la shadid yace in ko muka kafirce azaba tana da tsanani Allah sai wannan shine karshen kuduwar wata yau Allah ka dauka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ka girgiza ƙasa ƙarƙashin yau da nasara Allah ka taimaki masu taimakon musulunci a daske ka tahi zuwa ga sallah